motsawa da wuri ba kamar ta taba bismillah rahman rahim wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in a yau 20 21 ne yau 21 ga watan muharram shekara ta 1448 wanda ya daidai da shida ga watan julai 2026 miladiya a na majalisi na mu da muka saba muna karatu cikin da littafin zaure yau ya rasa alkur'ani da da ilmukansa za mu fara tafsiri sa'idi littafin tafsirul karimin rahman fi tafsiri kalamul bannan da abdurrahman ibn nasir sa'idi za mu tashi inda cewa ƙara ta'ala fihi a mukaddimansa ƙala ya ce a ƙala ta'ala fihi Allah ta'ala ya ce game da lamarin ƙur'ani ya hadi bihi Allah man ittaba ridwanahu ubangiji yana shiryar da da ƙur'ani duk wanda ya bi ya bi yardansa yake neman yardansa subulus salami wa yardan da nasa shine wato tabarki na na aminci tabarki na shari'a da zai samu sadaka da ƙur'ani duk wanda ya bi ƙur'ani to zai zama ya shiryu وهو هذا الإدارة السلام قرآني شيء لتاكي لكي شيء وضوء باتي أنا أمنتي سبل السلام تحتمل كده ذلك جراء أمنتي جراء أمنتي كما الجنة saboda nan ne zamtan zai kubuta daga rashin lafiya daga bakin ciki daga komi mubayyinun li tariqi al-wusul ilayha yato yana ko mubayyin ila mubayyin li tariqi al-wusul ilayha wanda yake qur'ani yana bayyana hanyar da za a kai zuwa ga gidan aminci aljanna wa hakuna alaiha kuma yana nusashe da mutane akan wato aikin da za su iya kai su aljanna kashifu an tariqil musila ila daril alami kuma qur'ani yana yayi maka duk wani tafarki wanda zai zai tike da kai zuwa ga gida gida na wato radadi shine gidan wuta wa muhazzirun anha kuma yana maka gargadi kada ka shiga wannan wajen wa qala ta'ala mukhbiran anhu ubangiji ya ce yana ba da labarin qur'ani kitabun wani littafi ne uhkimat ayatuhu da aka kyautata ayoyinsa thumma fussilat aka rarrabe min ladin hakimin khabir rarrabewa ne daga wajen ubangiji mai hikima khabir kuma mai gwani mai bada labari fa bayyana ayatihi akmala tabyin ubangiji sai bayar da ayoyin qur'ani mafi kamalan bayani wa atqanaha ya kyautata ayoyin qur'ani din ayya itqanin iya ololuwan wato kyautatawa وفصلها يرنب بياني بتمييز الحق من الباطل تين ده وبنجي يرنب كان gaskiya da ƙarya والرشد da kuma wato ya bayyana ina ne ar-rushdu ar-rushdu shine wato mutum ya bi yi aiki da ilimi ya tafarkin ilimi da hankali shine ar-rushd ya kamata ya ce wa rushd ce min al-qawaya ba min al-balal ba ba ar-rushd ba zama shi ba ar-rushd ba ba kishiya ne na na abbalal ba alhidaya shine wato kishiya na abbalal arrushid kuma kishiya na alghawaya an fahimta shi arrushid shine ittiba'ul hawa arrushid shine ittiba'ul ilmi wal amal bihi kabi ilimi kabi abin da ya dace da hankali shine arrushid ka ka wato mutafarkin daidai kenan shi kuma alhuda ko alhidaya shine kasan kasan kasan shiriyar wala al-ilmi al-ilmi kenan abba idan ba ka je ta wajen wani rawaya an danganta ba ma'aiki ba amma ka ga inda annabi adamu shi ga ya san gaskiyan sai tayaba da ta taba shi ya bi kishin ilimi din sai aka kawo mashi fagawa an fahimta rawa shine ai lam ya'mal bil ilmi al-ma'ruf indahu Allah ya akula shidara kada ci kada ci kare ci wato wannan itaciya da to wannan shi ne amma nan da ya ce wa rasul min abbala ubangiji ya bayyana da wato shiriya daga bata haka yi sanya fada kamar ya ce wa rushd da ƙarshe wa rushd min alqawaya ko wal hidaya min abbala tafsilan bayani kashifan lilabsin wanda yake bayyana duk wani tarnaki duk wani abin da zai sa a ce ba a gane ba ubangiji ya maka bayaninsa da kauni saboda me saboda qur'ani ya kasance sadiran ya bugo ne min hakimin khabir asalinsa shine daga mai ubangiji ne mai hikima kuma mai iya bada labari wala yakhburu illa bisidqi ubangiji baya bada labari sai gaskiya wal haqq sai kuma tantanta wal yaqini sai kuma abin da ke kini tabbas ne imani da abin da yake haka yake shi ne ubangiji ke baka labari wala ya amuru in kuma umarni zai baka shari'a la ya amuru illa bil adl baya umarni sai da adalci wal ihsan da kyautatawa wal birri da kuma aikin nagarta inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wannan da ba sune koyar musulunci a dangule wala yanha an illa an al mabar ad diniya Allah ta'ala ba hana komi sai abin da zai cutar da kai a addinin ka wa dunyawiya ko kuma cutar da kai a duniyar ka wa aqsama ta'ala bil qur'ani ubangiji ya rantsi da qur'ani wa wasafahu bi annahu majidun ya kuma wato siffanta shi cewa qur'ani ne mai girma wal majdu shi ma fice almajdu girma a nan na almajdu shine sa'atul awsafi wa azamatiha wa azamatuha shine wato yalwan sifofin kamala da yake da shi da kuma girman sifofin da yake da shi wa zalika li sa'ati ma'ani alqur'ani wa azamatiha wannan ko saboda qur'ani yana da yalwan ma'ana yana kuma yana da girman ma'ana yayin da kake karantawa za ka karanta an fasara amma kuma za an bar wasu ma'ana ba iya gaya maka ba wa wasafahu bi annahu dhikr ya siffanta qur'ani da cewa zo zikir ma aboci azzikir ne ay tazakkaru bihi al-ulum al-ilahiyya yatazakkaru bihi al-ulum al-ilahiyya ana tuna ilmuka na Allah ta'ala da yake da alaka da sanin Allah ta hanyar kanta qur'ani wala akhlaq da kuma dabi'u na gari wala amal salihah da kuma ayyuka na gargaru su ma wa yasta'idu bihi man yakhsha duk wanda yake na tsoron Allah to zai zama yawo azanci da qur'ani fa qala ta'ala Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan lalle mu mun saukar maka da shi wannan littafi littafi ne bayar bal littafi la'allakum taqilun ko ku aka hankalta wa anzalahu bi hadha al-lisan ubangiji sai ya saukar da shi da wannan yare la larabci lina'qilahu saboda mu hankalce shi wa na tafahama kuma saboda mai tuntuni mu fahimce shi fahimta ta gaskiya wa amarna ya umarce mu bi tadabburihi mai tuntuni kan qur'ani wa tafakkur fihi mu mai tunani kan al-qur'ani والاستنباط لعلومه كما مي تراتو علم كاركتا القرآن وما ذاك وانا كوزي باوانا أو بني إلا لأن تدبره سيدي سبو دواتو تنا تمتن تنكا القرآن مفتاح كل كل خير وتوضب إيه نكون الخير محصل العلوم والأسرار mai samar maka ne da ilimin muka da yawa wal asrar da kuma asrar da yawa wato sirri sirri na alqur'ani kana cin kato ka je ka dawo in ka dawo sai baka wani sirrin ka je ka dawo sai ƙara baka wani sirrin wallahi alhamdu wa shukr godiya da kirari da kuma godiya da kuma wato godiya da yabo duka na Allah ta'ala ne wasala da kuma yabo ala an ja'ala kitabahu hudan ta yanda ya sanya littafin sa shari'a ce wa shifa kuma wato waraka ne wa rahma kuma rahma ne wa nuran kuma haske ne wa tafsira kuma izina ne da ake ɗaukar izina da shi wa tafsira kuma wa'azi ne وعبرة شما دي إذنة وبركة دا البركة وهدى كما شريعة وبشرى دا كما بشارة للمسلمين كمسلمين يمتعنا يمتعنا سيمتعش فإذا علم حسن السردي الاتقان في علوم القرآن ما شاء الله Imamu Suyuti yana da yi mana magana akan akan ayoyi da suka da suka sauka a halin tafiya. Galibi ayoyin da suka sauka wa zala a halin zaman gida ne, da in ka tsami ayoyin da suka sauka a halin tafiya da wanda za su zama kamar an faɗa maka cewa na gida ne ba sai an gaya maka ba shi ne wa in kadu la yastafi zuna ko wa min ha daga ciki wa in kadu la yastafi zuna ka min al-ardi saura kiris su wato a su kokarin wato fitar da kai daga daga wannan kasa taka wannan makka din da ya furjo ka min saboda su fitar da kai istifzazi shine wato ka je a tsokane ka a cona a yi coni a kanka saboda ka ji haushi ka ce bari ka fita to su waɗannan kafirai sun himmatu su maka haka din akar da abu shaykh abu shekh ya fitar al-asbahani wal bayhaqi imam al bayhaqi في الدلائل أسماء دلائل النبوة سامي طريق شهر ابن حوشب ثاني شهر ابن حوشب أنا عبد الرحمن بن غنم لذا عبد الرحمن بن غنم أنها نزل في تبوك سوى تسقني أتبوك وأنا إسنادا سأقول لي شهر ابن حوشب وأنا ذكر عبد الرحمن بن غنم أقول إرسالي أخي أبي تبت بع ما لم يكن مساعدا كنت أنا أكون وأنا أكون من دوان سكافران أكي أتكي أو نتولى أنا ومن هذا ذاتكما أول الحج فصلة الحج أخرج الترمذي إمام الترمذي يفتر والحاكم إمام الحاكم النسابوري عن عمران بن حسين لقى عمران بن حسين قال يتي لما نزلت على النبي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد قال أنزلت عليه هذه أنزلت عليه هذه وهو في سفر سواء تاسع وكان وأن يا سوكان أهل أنت فيها تاسع وكان أهل أنت فيها أكثر كما تدونا الآية ده to wannan haka imam tirmidhi imam al-hakim suka ruwaito daga imam dan husayn shi ma dai tattaunawa ce ta malamai hadisi ne da yana da dan ya fi wannan tsawo ya takaita shi imam suyuti wa inda mardawahi imam mardawahi ya fitar min tariq al-kalbi daga al-kalbi al-kalbi sunansa muhammad ibn sa'id sunansa muhammad ibn sa'id al-kalbi ya malamin tafsiri sosai malamin tafsiri ko malamin malamin sira ne siran manzo Allah da kuma abubuwan shi alaka tarihi amma kuma shi a hadisin sa kuma mutum ne ba ba shi da dan tsini wajen wajen bada hadisai labarai da aka zama ruwayoyin sa a tafsiri da aka dan yi istinasi da shi kuma a tarihi ma in ya bar labari ba ana girma shi da abun bane baki da aka iya dan aje shi saboda a san da su a yi bari da su amma dai mutum ne wanda yake amma har wasu malamai sun ce ma ba mutum ne mai tsantsenin baki ba yana ba ƙarya an tumfe shi da ƙarya daga duk inda ka ga hadisin alkalbi to hujja ba daga wurin sa bane wani lokacin ka bai magana mai kyau abin sa to tafsiri ai ya koyi tafsiri tafsirin ko yayi amma su a wajen malamai dan ka zama malami daga kake da ma'lumat bayanai wannan ba hujja ne su karɓi bayanai a wurin ka ba sai in ka zama malami na Allah to duk wanda aka same shi zalla zamiya ta sa yana iya wasu maganganu wanda aka san ba daidai ne ba to ba za a in karɓar magana a wajensa ba a sauri wani lokaci yakan yi ruwaya daga alkalbi amma yana ruwaya sai ya dinga mamakin alkalbi saboda yana mamakin alkalbin saboda saboda yadda yake kawo labarai ba na gurbi ba da ba za ka tun daga nan ka kun san wannan ruwaya ta tashi aiki sai dai kawai akan kawo isi ina ce da sauransu wani lokaci an kawo in maganar sai tafsirin shi yake tafsirin da shi yake ba shi da mace faɗin duka malamai ila iyaka dai kaga ba daidai ke da kuma wanda aka san cewa shi malami na Allah ba kowa a yanzu ne mai bada fatawa tsakanin malamin Allah da wanda ba malamin Allah ba ana bambanci a ana bi salih yana rawaitowa daga abu salih abu salih sunan shi bazab abu salih bazab shi saduk ne ya da rauni shi ma yana rawaitowa daga abdullahi dan abbas to riwaya kuma daga abdullahi dan abbas ba ce da ifiya bai saurari abdullahi dan abbas abu salih bazab riwaya da ke rubuta na tafsir Abdullahi ibn Abbas riwaya ce munqati'a kuma kaga riwayan daga da'if ne an saduqun yahim sannan kuma an ibn Abbas wa fihi irsalun wa inqita bai tabbata ba annaha nazala fi masirati fi masirati fi masirihi wa zalla an saka masa wannan ayan ne a tafiyarsa da yake fi gabas bani al-mustalik a yakin da yayi mabandal mustalik yakin da ya fita na banal masalik a wannan aya aka sakar masa da shi wannan ruwaya ce daga Abdullahi Abbas da Ifiya in ta tabbata to shikenan sai a je a sake duba littafai na wanda suka san labaran manzo Allah da magazin sa sai a gani wannan labarin da ya tabbata da wasu hanyoyi da za su iya yi musu shaida ba sa mata ba kuma to za a fita da wannan kashi kadai ba wa min hada daga ciki hadha ne khaslani asat al-hadidi al-ayat wannan ayoyi ne قال القاضي جلد البلقيني جلد البلقيني ba wai yana da ba yana da ruwaya ba ce shi cewa yi albulqini malami ne ibnu hajar al-asqalani ba da ba da malami shi ya ya riske shi al-zahir abin da yake ya bayyana min ni dai annaha nazalat yawm badr ta sauka ne lokacin yakin badar waqt al-mubaraka lokacin da aka zo a hadu da kafirai lima fihi al-ishara bi hadani tun daga shi ubangiji ya ce hadani waɗannan ayoyi ne guda biyu wanda suka yi husuma da juna kan ubangijinsu to kaga wannan haza ne khasmani shine wannan isha shine wato wannan dinsa kalilan sa ba da waya yake da shi ba sayyidi ya kawo ne kawai sai da malamin suka hada amma ba da waya bace wannan yana bukatar sai an je an duba wa minha daga ciki a uziyar lazina yuqatiluna an yi izini ga wanda ake yakan su cewa su ma su je su yaƙi yanzu al'aya wa kharajat tirmidhi imamu tirmidhi kun san wannan aya na daga cikin farko farkon aya da aka saukar ma manzo Allah wanda ke nuna cewa yana iya ramawa shi ma abin da ake mishi yanzu to cin cin cin kashin yayi yawa yanzu suna iya ramawa aka fara mishi izini cewa yanzu kana iya yaƙi to kharajat tirmidhi ya ali ibn abbas abdullahi ibn abbas ya arwato daga wajen sai a cikin jami'in tirmidhi qala ma akhraja an-nabiy min makkah lokacin lamma akhraja ukhrija an-nabiy min makkah lokacin aka fitar da manzo Allah daga makkah qala abubakar sai abubakar ya ce akhraju nabiyahum yace sun fitar da annabin su la yahlikunna za su halaka kuwa wa nazala sai Allah ta'ala ya saukar da aya wa min ladina yuqataluna qala ibn ibn al-hasa wannan imamu tirmidhi wannan wannan riwayar ina tsammanin kamar ya hasana ta amma dai riwaya ce wacce take ta ma isnadin ta in ba na manta ba akwai akwai irsali to wanda kaza ibn jubair ne wannan kamar wani wannan shine al-asahu abin da ya fi tabbata amma dai isnadin cin cin zuwa ga Abdullahi da Abbas to ban san ba zan isa isnadin shi zuwa ga Tirmidhi ba wataƙila na san dai Tirmidhi ya hasana shi to sai a duba shi insha Allah قال ابن الحسن ابن الحسن yana da wani littafi da yayi babban malami ne shi ma nan da ulumul qur'an واستنبط بعضهم من هذا الحديث انها نزلت في سفر في سفر الهجره wasu daga cikin malamai sun fitar sun istinbati daga wannan ayar cewa ta sauka ne a lokacin da manzon yake tafiya hijiransa uzul ladina yuqataluna to amma a lokacin kaga sai da aka shekara biyu da haka ai yakin badar ba yaki ba sai shekara biyu manzon da yayi a Madina to kuma ta sauka amma aiki da ita sai da bayan shekara biyu sannan zai tabbata sai mu tashi wa minha ba da musulunci komai ba ta barin shi ka duba ga yadda suke kokari ko bai a tafada in ka kawo ba hujja ce maka ba hujja inda hujja ce maka da hujja yanzu siyuki inda yana da ruwaya da ya kawo amma kaga da ya gaba haza na usmani sai kawo maganar malamin su can da ya dil bulqini wanda ke nuna maka cewa sha nan malamin sun ce ba su da son zuciya ko su da su ba sa son zuciya hirzul amani الشاطبية وفي الكوفة لغو لا عنده لغو يتوى بالكوفة الغراء منهم ثلاثة أضاءوا فقد ضاعت شبا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا ولا نو كده أبي هدو رواه رواه خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا فهمت شو أما علي فالكسائي العدل wanda ce wa bil kufa a kufa algarra wata take ta mai haske saboda ta haskaka da malamai da yawa a kufa kufa akwai lokacin ta zama waje ne da ta haɗu da malamai da yawa musamman lokacin su a tawa'u tabi'i imam malik lokacin da ya ga mutanen kufa dai suna sun fara gogoriyo da mutanen madina a wajen ilimi ya ce to gaskiyan magana yanzu su a tauri suna nema su zama suna wato gogoriyo da madina wajen malamai saboda yanzu malaman sun fara sun musu yawa a lokacin su ba kaga su abdul ibn ubaysh su abu abdurrahman sulami kaga can suka je suka zauna ali ibn abi talib ya je zauna can abdullahi dan masu ya je zauna can sun masu ibn al-ajda su aswad ibn yazid duk sun da anan suka zauna su abu wa'id shakir ibn salama da anan suka zauna to a lokacin lokacin tabi'ai da kuma atba'u tabi'ina sun tara malamai da yawa وبالكوفة الغراء أكوفة وتتكي مي حسكي منهم دقتكي ثلاثة أكوة سمتاني قد أكو أذاعوا وندسك يا لإلمين قرآن فقد ضاعت ضاعت شذا وقرنفلا wanda wato suka yi haske sun haskaka da hasken waɗannan malamai guda biyu shazan kuma hasken wajen ƙanshinsu da suka samu wa karanfula wanda duk turare ne turare ne da suka suka suka wato sanya wajen yayi kanshi wato kamar kasan kasan ta hukun ta zama ta tsarkaka saboda wato a saboda wato samu waɗannan malamai manya guda uku fa amma abubakarin wa asimun ismuhu yace fa amma abubakar amma abubakar shine alkunyansa wa asim asim ismu shine sunansa wa shu'batu asim shine asim ibn abi najud abin najud wasu na cewa sunansa bahdala wasu na cewa bahdalan mamansa ce ana ce shi asim ibn abi najud ana ce shi wa asim ibn bahdala bahdalan mamansa ce shine galibin ruwayan da ta fi shahara duk ta ruwaya ta muke karanta muke karanta Qur'ani ba a kasar nan in ba dai ka cire warashi ba fa asimun ismuhu fa shu'ba to wanda yake ruwaya a wajen shine shu'ba rawi shike ruwaya Qur'ani daga wajen sa al-mubarrizu afdala wanda aka aka sanya shine mafifici ya zama ya yi fitan zarra tsakanin malamai masu ruwaya daga almajiran asim din wa zaka to watan naka wannan da nace maka shu'ba din ibn ayyashin shi ne wato shu'uba ibn ayyash abubakar riba wanda shi ne abubakar alkunya sa'ar riba ya daji a karatun da yake yi wannan shi ne ke ruwaya daga asimu wa hafsun wanda ke ruwaya kuma na biyu daga asimu shi ne hafs ibn sulaiman hafs ibn sulaiman wa bil itqani kana mufaddala amma wajen yin karatun da kyau to shi yafi yafi shu'uba da shu'ba kuma a wajen wasu daga cikin malamai shu'ba ibn ayyash abubakar ya fi falala to amma dai wajen iya karatun sosai to haf wannan shi gama awani sai aka ga galibi ruwaya da muke yi ruwaya ce wacce take wacce take ta hanyar haf galibi muka fi karantawa amma ana samun wani lokaci ka ga wanda sai ka ta hanyar abubakar ibn ayyash abubakar ibn ayyash za ga wani lokaci ba su da dan wani bambanci sai dai a wasu yan wurare sai da a wasu wajeje haka za ka ga ana samun ɗan bambanci ina ganin kamar da ba'afan da bu'ufan akwai wannan sannan kuma wani lokaci fa inda da hulun salmi wani ce lissilmi da ganin kawo abokan bin ayyashi ma yana da wasu wanda yake karantawa a haka da abin da ya kama da wannan sai hamza wa hamzatu na uku su kuma kaga yanzu ya faɗa asim na biyu zai faɗa yanzu zai faɗa na biyu wa hamza sai hamza shi ne na biyu ma azkahu abin ba makin tsarkin wannan bawan Allah mutum ne mai tsarki mai mutunci min mutawarri'in mutum ne wato in kana neman ka ga an tsini to ka same shi ka gama shine Allah ya mutu an tsini mutum ne mutumin kirki imaman malami ne saburan mai haƙuri murattilan kuma mai iya rera lil qur'ani katan al qur'ani shin ana kiran shi Hamza ibn Habib Asiyat babban malami ne shakundin hamza ibn habib azayyat a kusan kira'ansa za ku bambanci da sauran kirawoyi ya yawaita imalat sosai akwai ishma'ul imalat wataƙila muka zo wasu lokuta za mu tattauna a gabatan yadda wasu daga cikin malamai suke masa inkarin ishma'ul imalat asan imala ai yawwa to imala akwai shi a wajen manzon Allah manzala shi kansa ya ya kanta wasu daga cikin ayoyi da imala kuma arwaito daga wajensa to amma ishba'ul imalat ko ina ishba'ul imalat ya zama ko haura ne da wanda suka san wutan misali a yi imala to daga cikin wanda suke da irin wannan da Hamza ne da Kisa'i Hamza ibn Habib kuma shi ne malamin shi Kisa'i to wasu daga cikin malamai sun masa inkarin wannan ishba'ul imalat da yake yi ijtihadi ne nasa ko ko a'a shi din ma daga ruwaya ce yake zuwa da ita akwai ibn ayyash wannan da muka kawo maganar sa akwai su at-tauri wanda sai din tsalikun sa ne a lokacin su suka abin nan wasu kuma ɗaliban sa ne wani sun yi har imamu ahmad shi kansa sun yi inkari hamza akan ishmaul imalat da yake zuwa da su imamu zahabi da wasu daga cikin malamai sun kwasan bashi kariya sun ce wani abin da yayi bil asar ne alhamdulillah na faɗa muku saboda in kun ga ana ta tabar tsakanin malamai da kusan da shi dan mutum ya je ya karanta wannan littafi haka na waƙe ba zai je wani malami ya zina fara wasu maganganu haka na ilimi kuma ya ce idan bai yake faɗa ba magana ce ta ilimi ai ko yanzu ka je ka duba tarjuma na Hamza bin Abi ibn Abi Azayyar za ka ga wannan maganganun malamai da akwai wani daga cikin malamai da ya ce ma wannan ishba'ul imalan inda yake bid'a ce don haka akwai akwai abubuwa tajwidin kamar da na ga muku yana buƙatar tajwidi shi kansa akwai abubuwa da yawa akwai mafaridu da ake zuwa da su wanda akwai abin da yake eh, wajen bangaren kyautatawa ko kai ne yanzu ka zama gwani a abu a za ka samu kana da wasu ɗan ikhtiyara da kake zuwa da su to akwai wannan Eh, insha Allah wani lokaci in an samu dama sai mu sai mu tattauna matsala akan shi rawa khalfun anhu wanda ke ruwaya daga wajen shine khalaf rawa khalafun anhu khalaf yana ruwaya daga wajen sa wa khalladin da kuma khallad amma suna ruwaya ne bai wasu ba allazi rawahu sulaiman wanda ya ruwaito qur'anin daga hamza su suna ruwaito qur'ani ta hanyar sulaiman ta hanyar sulaiman rawahu sulaiman wanda sulaiman ya ruwaito mutqanan a halin kasancewarsa ya ya yi itikanin wannan abin da ya ruwaito musu wa muhassala kuma ya samar musu da qur'ani yanda suke so su same shi same shi ya zama mushi ya zama kamar ya wanke musu kawai su sa tukunya ta karanta wa mutane to kaga khalaf da da khallad su suna ruwaya ne daga hamza bi wasiqa wasiqa su kuma shine sulay an fahimta shi kuma abubakar ibn ayyash da hafs kuma suna ruwaya ne daga asim bila wasiqa shi ba za mu zo mu yi magana shi ko al-kisai insha Allah na'am saboda haka ta'ala an shi kenan kawai ba da ruwa shaza suka ce al'ud al'ud shine shine wato kamar tarin kanshi din ba tare ba wannan icen kanshi din shi ne zai turare da ake turarawa dai haka wanda yake da fice sai a turara shi ne shaza karamfur kuma shi wannan shi ne dai kanan fari'in da sauransu fari'in da ana amfani da su wajen a sa wurin yi kanshi a tsarkake waje da sauransu na to shine dai shaza wa karamfur shi kenan ko sai gharibul quran na ibnu uzayis ko ibnu uzayir a sajistani amsa shafi na biyar نجاه الأسباب الأسباب جميلة السبط سؤال الله ربا إذا كنت السبط سيدي زبا جيكا لي تبنغرم يا إذا كنت الحفيد جيكا تبنغرم نمجي to su su kuma a wajen a wajen kuma su kuma yahudawa ba su kuma aka ce kana iya yanzu ko anan da ya wasu kawu kawai su ko ba ta wani bangare ne kawu su ce mishi ba sa bambanta tsakanin maffa da kawu da waye ko wata wata bangare ce sunanta ko ko inna ba sa bambanta gugo ko wani abu ko za su ce gugo bangaren uba inna bangaren uwa maffa bangaren uba kawu bangaren uwa so wannan ya sha bamba shi ne ce al-asbaqu fi bani yaquba al-asbaq in aka ce a banu a yaran yaquba wa ishaqa da kuma yaran ishaqa kal qaba'il kaman a wajen larabawa abin da ake cewa qaba'il ne yara ta bangaren namiji fi bani isma'il a bani isma'ila da haka da suka ce ala za ba suna magana wai suna magana kabila kawai ba suna magana wai jika ta bangaren matan ba wahiduhum sibtun dai guda dai shine asibun wa hum 12 sibtan qabilun sha biyu min 12 waladan da yara sha biyu li yaqub na yaqub alaihi salam وإنما سموا هؤلاء بالأسباب وهؤلاء بالقبائل أن كرا ولن دا الأسباب ولن تنفع قياس القبائل لي ليفصل لي ليفصل بين ولد إسماعيل وولد إسحاق سبب أبنبت لكان يارا يقوم يارا يارا إسحاق يارا إسماعيل أبنبت يارا يقوم يارا يارا إسماعيل يارا إسحاق أبنبت جاسم سبب ذاك وانت أكيد أسباب وانت كما قبائل wannan shine abin da su malamai suke faɗa sai asbab asbab shine wasulat abinda ke sada ka zuwa ga wani abu alwa'il sababun nafs guda ɗaya shine sababi sabab wato da wani dalili tsanin ka zuwa wani abu wa wasula wasulat guda ɗaya shine wasulatu wa aslu sababi asalin sababi in ka ce abu sababin kaza ne alhablu shine wannan igiya yushaddu bi shay'i wanda za a daure shi da wani abu fa yujzabu bi sai a jashi to shine asalin asalin sabab thumma ja'ala kull thumma ju'ila kullu ma jarra shay'an sai aka sanya duk wani abu duk wani abin da ya ja wani abu sabab ya zama kamar sababin sa duk abin da ya jawo ya zama sanadiyan abu fada zuwan abu to zai zama shine sababin sa asbarahum fa ba asbarahum ala an-nas asbarahum ai wa sabbarahum wahid da asbarahum da sabbarahum da ɗaya ne eh duk da wani a wajen tarihi za ka sai babbatawa wa qawluhu ta'ala fa dakhala ta'ala fa ma asbarahum 'ala an-nar ko dai zama fa ma asbarahum 'ala an-nar mamakin haƙuri za su yi bauta za su iya haƙurin kuwa shine fa ma asbarahum 'ala an-nar ko kuma ma asbarahum 'ala an-nar zama wani istifhamiyya ce ko zama ta'ajjubiyya ce ko zama istifhamiyya ma asbar me yasa suka suka iya jure bauta kuwa ay ayyu shay'in sabbarahum 'ala an-nar menene saboda tsabar kasada ya hakukutar da su a kansu jure ma wutan jahannama wanda ahu ila ya je sun kuɗa su wutan jahannama me ya kawo su haka wa yuqalu ana cewa fa ma asbarahum ala an-nari ay ma ajra'ahum ala an-nari mamakin wato a karfin halin su da abin da zai kai su zuwa ga wuta abin da karfin hali suka nuna abin da zai kai ku zuwa ga mahalaka kuma ka kuma ka je ka sa kanka a ciki kaga wani abin da za a yi kasa a yi mamaki alfaina suka ce alfaida shine wajadna mun samu ma'anar su daya ahilla jam'u hilal jam'i na hilal wato jaririn wata yuqalu ana cewa lil hilali da jaririn wata fi fi awwal laila a farkon dare ila sal da har zuwa ranar ta uku to ana kiransu hilal ne wannan kuma yuqalu al qamar sai kuma daga baya kuma ana kiransu al qamar a kwana ta hudu ila akhir shamsi har zuwa akhir shahri har zuwa karshen karshen wata da sai a faftun min arafatin a faba ya febo shi ne idan da fa'a wata da fa'a idan ma ya tun kudu domin ta a faftun min arafatin ai da fatun bi kasara kuka tun kudu da yawa kuka sako daga arafa kuka tun kudu a gashi na sun fada a can a faban nasu min arafat ai dafa'u sun tun kudu wa raja'u raja'u wa tafarraqu sun sako daga arafa sun rabu sun bazama shine a fasu min arafatin الأيام المعلومات عشر ذي الحجة شين يقول كي قوم لا ذي الحجة لنا والأيام المعدودات كما أيام التشريق ولم فصلت هنا معلوميكي الحج أشهر معلومات الحج دا أكتي وتنيني سننو شين شوال دا ذو القعدة دا عشر من ذي الحجة وانا سنة يقول كي دا أكي ما أكي حدي وانا شوال ذو القعدة وانا صورك كيمتي وابا أكي حدي كا تندق ونلوك تكا دا ما كفاد كيمتي ashirin zulhijja kuma su ne kwanaki kuma ayyamun nusuk kwanaki da ake yin bautan Allah din a cikin su amma su ne ku ka kumanta wannan shugala shi sai da yayi garan bawul ma wannan wannan wannan masala larabawa sun biye ma shaidan sun tun kawo san zuciya a kwanaki zulhijja din saboda su yakin su da suke da waye da waye da sauransu sun ga dama sai su ce to yau dai bana shekaran la ya ajin haji Aisha Abdul Qaada ne a wannan shekarar mu dan zai kuɗa a yi shi ko a gaba ko a baya ko abubakar siddiqu da yayi da yawa mutane aikin haji shiga ta tara kabu zala ya hatsa ya yi zulhijja ya amu amu hadisu wada ya aika ba ba zulhijja yayi ba abul qa'da ke yayi amma shi magana ya tashi sai yi shi a zulhijja shine sai ya share duk abin da suka duk abin da aka yi ce sai dai a yi shi a zulhijja na dole yawwa ay khudu fi asbabil hajji wato wato ku yi ku yi abin da wani zai zama muku guziri wajen zai sa hali muku tafiya aikin haji wata ahabu da muku shirya saboda aikin haji fi hadal awqat a wannan kwanaki a wannan lokuta na shawwal da bulqada da kuma zulhijja min talbiya tun daga talbiya za ku iya farawa wa gairar zalika da abin da ya kama da wannan wal ashhur al hurum arba'atu ashhur su kuma kwanaki masu alfarma watanni masu alfarma guda hudu watanni da guda hudu akwai rajab mudar da bulqada da bulhijja da almuharram wahidun far daya tilo ne shi wa salatun sardun su kuma guda ukun kuma su kuma ajere suke ai wata tabi'a ajere suke albabun wato hankula shi ya uqul wahidu halub kamar da mai shi ta wadulub wa sabota ila duniya wa dhulub la yasbu dhulub shine ai masu hankali inna ma tazakkaru ulul albabi masu hankali ai ulul uquli masu hankali ulul nuha masu kaimin basira masu hankali aladdu wanda yake aladdu ko alladut ke sharidul husuma wanda yake irin ya kai matuƙa wajen husuma ana kaga ba a san shi addini idan mutum zama aladdul hisab idan mai mutum ne mai tsananin husuma eh sai ya faɗawa da husuma ba a wasu mai muke cewa ne mai rinta husuman nan eh to a gwada ga ba faɗan bane shi rinto ne da shi ta magana ya kai husuma da a kai husuma sai ji daɗi ko addini addini babu babu wannan munazara ana yin shi saboda in za a faɗi cikin juna na sha faɗa sai Imam Muhammad da cikin shari'a sulu sunna sai ta magana cewa ba a tsayawa ana tattaunawa da muƙabala kullum kullum ya zama ba ana son a fahimci juna ne ba in ina son ka kare ni sai in yi muƙabala in ina son ka kare ni in kare ka sai in yi muƙabala amma yadda kake tsammanin cewa ba ana yi dan wane ya gane ba dan ana yi dan ai husuma kawai da juna to wannan wannan haramun ne a kuma bid'a ce addini wannan da abin da muke da zaka muna yi wannan muna kawo bid'a ne cikin addini kuma muna munazara da juna muna husuma da juna abin da ka san ba ganewa za a yi ba in ka gane gaskiyan kawai da gaskiyan ka kai gaba shi ko zai biyo ka cikin haske biyo ka in ba zai biyo ka ba to za a cikin duhu ya ga me zai faru wannan shine kawai ka'ida amma ba daidai ne ba za a ba ta husuma da juna ba ya ya faɗa ya faɗa ya faɗa wato ka ka faɗa miki ɗaya biyu baya ya ki gane wato ka gane shi ka je wanda su kuma suke su gane kuma ka gane su man bari shi abin da ke faɗa kenan kace to yanzu ka ga yanzu kai yanzu su ba ka san bai in na bare ki na na bo su man ka kai ya to ni yanzu in shiga shakkan ka wani abu ne da ka san mutum kawai so yake a ta hutuma a ta jidali shi na da yawa abin da za ka zama ba mu suka yi ma jama'a ai sun kyauta a lokacin sai lokacin aka yi alama ya sai ya kasar da wasu sai aka fara ba shi amsa amma da nan da ya zo da shi shi so yayi so yayi a daina kasar da duk wani tafa addini ya koma kawai in ya in ya rubutu ka ba shi amsa ka kawo shi ba ya rubutu ya baka a tayi a nan wato haka mutu wanda aka ce wa ran so za a yi na za a ce da ranar ranar karewa ba ranar karewa kenan ba babu ranar karewa amma mutane shi ya musu ya musu ya musu ana muhammadin qur'an ko a tabiya za mu yi na imamu nawawi shaidan ya musu ingila mai kantin ruwa mutum sai ga sai ce wala shi maji yake a zuciyarsa kamar da ikhlasi yake mu ƙarya yake ba wato ba wai ba wai yana cewa wai da gaske ba so yake ikhlasin ba amma dan adam yana da wani abin da ake kira shafawa kafiya ta ga wani lokaci ka zo shaidan ya biyo maka ta ta cewa kai mai son kai nasiha ne amma sai ga a cikin nasiha nan akwai wani dan tashaffi da kake da sau kake ka ga ka nuna cewa bai san komai bane shi to kaga wannan aka tashaffi ne kuma shi sha'awa sha'awa ne wanda a zuciya ka cika an kwafi zuciyar za a gane ta kamar wani abu ne za a gani za a gani mutum ne yana yana ba wani hasada a farko al'amari so yake dana sanan ba sai ya mutu kata mutu amma in kana so ka san kana mutum sadaka ko zaka mishi kawai ka je ka zauna ka tambaye kanka ka ga wani zan yi wuce ka ake dan haushi ne me yasa in yi wani gwanin da kake son kai ka nuna ka yi ya faɗi amma ba ka ce kai ba sai da kake mishi ba ita har ai ina cikin zuciyanka ne bai karfi ba ne ka danne shi kawai wanda shi ne shakawa ka fiya kawo za ka yi ka ce eh kan ikhlasin kake yi haka ka rinja mu zuciyanka amma wani yasa to kake son ka nuna jahilcin sa kai a fili to wani yasa kake son kake son ya zama kai dai da in bayan ka gaba jama'a sai ne ka shigo ta kushe maka akwai ta shakki kenan wani shakki sai mun yi daga sai fa wallahi abubuwan ba sauki albabu tsani babi na biyu fi tarjih alqira'a wal qari ala ghayriha ala ghayrihima wato wajen a rinjayar da karatun alqur'ani da kuma shine karatun qur'ani dan akai wa wanda ba su ba shine karatun qur'ani yana da ba da wato shine wanda ake rinjayar da shi wajen gabatarwa kuma a gabatar a gabatar da shi a gabatar da mai karatun qur'ani da kuma makarancin qur'anin akan wanda ba makaranci Qur'ani ba da masa ana bi mas'ud al-ansari ya tabbata daga Abu Mas'ud al-ansari Uqba ibn Amr al-Badri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace ya ummul qauma wanda zai yi ma mutane limanci aqra'uhum li kitabillahi wanda ya fiskanta fatin Qur'ani kaga anan ayin tadihin sa an rinjar da shi an gabatar da shi rawahu muslim ba muslim ya rubuto dan aqra'uhum li kitabillahi me yake nufi tabbas wanda yake ya san addini ya san malin qur'anin kuma yana yana da datuwa da ladabin qur'ani din kuma yana iya karanta qur'anin a karance to wannan shine masanin qur'ani alqurra a lokacin magabata sune wanda suke alfuqaha malamai malamai to amma tare da kuma sun ƙara da kake kuma sun sun iya kuma sun shahada karatun qur'ani to kaga sun hada tudu biyu kenan sai a rinjaye da su akan akan wani so wajen karatun qur'ani to babu yanzu galibi yanzu an rarraba wanda aka same shi fikin kawai ya iya sauran raguwa kuma dai alhamdulillah wani kuma qur'anin kawai ya iya ba ma ruwansa ba ko dan tafsir nan ba ba zuwa ko kalmatin qur'an ba zuwa na dubawa kaga ya tsaya kan abu daya wani kuma aka same shi kawai abin da iya shine kawai wasu abubuwa kuma daga luga wani ishiriya ba kawai iya kuma malami na kasan hausa kaga kaga to kaga ai wannan duka ya za a yi to haka bi shikenan wanda dai akalla yake da ya san qur'anin kuma ya dan sauɗan wani abu na sallah na in ta lalace zai iya in gyarawa sai a gabatar da shi da shi ya iya ƙarin qur'ani din ina ƙarin qur'ani musamman da zai zama ana san wanda zai zama sa mutane sa tadabburi ba wanda yazo yana katan qur'ani ne ka ji ka kota a gaba sallan ba وعن ابن عباس حديث لك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء ما كان قراني ما ما سيدي كما muna masa ƙara mana bayani كان القراء واصحاب مجلس عمر سنه ما ابوتا مجلس عمر ومشاورته da kuma ministocinsa kuhulan kanu aw shubbanan wato wanda suke dattawa ne ko kuma yara ne kanana kaga shi Abdullahi ibn Abbas yana da cikin ministocinsa ba su ba shawara amma shi yaro ne a lokacin yaro ne a lokacin kuma nan da yake alƙurra yana magana wanda san addini domin a cikin sa akwai Abdurrahman ibn Auf da wasu daga cikin manyan asharatin bokin fil janna wanda sai bayan rasul manzo ne suka ƙara sabaka cikin Qur'ani wasu daga cikin su ba shi kansa Abdullahi dan Abbas ya ba koyar da kuma Abdurrahman ibn Auf ya shi Abdullahi dan Abbas ya koyar ya ƙara koyar mishi Qur'ani inda kuma kaga shi ya fi sanin Qur'ani ya fi sanin Qur'ani ya fi sanin fasarar da sauran ma'ananta da ma karatu a karance shi yaro ne karami nan da na yaji ya haddace su kuma da girman su abubuwa da ɗanin wahala sun ma yi kokari don ma larabawa da hikima ne ubangiji ya sanya addini na aure larabawa sai a larabawa a lokacin nan komai hadda cewa suke waƙen su da waye saboda kaga wanda ya taimaka wajen harshe Qur'an nan da nan amma ba ka ba kai ka sawara inda annabi a cikin al'umma wata aka aiko shi ta zama haddace al'umman da ko tarihi ba sa iya rubutawa yanzu duk wani ƙarya da abu abin bayan shekara hamsin za a iya yi kuma lafiya lau lafiya lau saboda ba ma yin kafa ba ba mutum ba sun tarihi wanda ya yi tun tarihi mafi dadewa shine sakin musulmi bello shi ma ba wani tarihi na hausa ba yi baki da ba ya dai yin masu ruwa wuraren da ya taba hausawa ya taba fulani ya taba ya taba ya taba wannan ya fakul masul to sai wani bangare na tazil wal qan na ablahin ba shi ma akwai wani abu ne da koya za ka samu na hausawa amma ba wannan kowa ya shiru bahaushe an ce in dai kana neman ka gama da bahaushe to ka sa a littafi in kuma kana neman ya ta surutun banza ka sa a rediyo wanda kuma mun gaji a haka yanzu ko abuja nan ka je in ka ga mutane sun zo sun yi da'ira suna karatu ba ba jarida ba ba hausawa ne ba ba ba ciki su ko su wata yake sayarwa to ya yarda duk abin da an sa jarida zai duba ya gani ka a tafi shi amma in kana ganin masu surutun banza a rediyo ka zama a tsara kuma ba zan mu ce tara ɗi eh rubuwa rediyo ko duk duniya duk duniya aka ba mu da waya yanzu an rage da rediyo rediyo kuma ta ko rediyo rediyo kowane wanda ya kafa rediyo ya kafa ne da manufofinsa shi ma akwai abin da ke promoting akwai wani bashin baki da ake yi bashin baki in ka neman mafi sharrin abu bashin baki wani tunani wani tunani ne kawai za a zo kawai kai a dora ka ba daidai ba ka sani ba yanzu ka tsaya maka da asalin ma'alumar din kaka fasaran ka sai wani ya maka fasaran ba to kuma duk abin da ya fara shiga zuciyar ka ya yafta to ya yafta رواه البخاري في صحيحه البخاري يروي عن سعيد الكافي وسياتي في الباب بعد هذا بعد هذا احاديث تدخل في هذا الباب bayan wannan babin za mu kawo wasu hadisai wanda za su rufe wannan babi za ka za mu yauta ba wa alam ka sani annal mazhab sahih mazhabi mai ingantacce al muqtara wanda aka zaba alladhi alaihi man yu'tamadu alaihi min ulama wanda a kansa ne wanda ake da wurin da sunan malamai suke anna qira'at al qur'ani cewa karatun qur'ani afdal min tasbih wa tahlil wa ghayrihi ma an adikiri ne to ya fita ya baka subhanallah subhanallah ya baka halala min al adkari wa qad zaharat al adilla ala zalika lallai sun zo sun sun wato mara ma juna baya akan haka wani a sake ba sake ba ai wato katin qur'ani a sake ya fi mutlakan haka zaka sake magana ya fi sauran zikirai da ake da shi saboda ai su akwai zikira a cikin shi ba yaban ubangiji ne shi ba a ciki subhanallahi alhamdulillah wala ilaha illallah akbar duka wannan za ka sami shi a cikin alqur'ani zaka katin qur'ani ne ya falala kuma qur'ani shine ya zo cewa a hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisi Abdullahi dan Mas'ud Abu Abdurrahman Sulami ke ruwaitowa daga shi wajen sa Allahu Akbar Sulami ne kuma ne ne yake ruwaito da Abdullahi dan Mas'ud ina ruwaitowa daga wajen sa cewa duk wanda ya karanta Qur'ani ko wani harafi yana yana lada goma goma alifin harafi limu- eh, wato lamun harafi yimun harafi kaga wannan ah, ba ya ce ba faɗa maka ka ladan zikiri ba To amma kuma shi kuma ibadar lokaci to za a gabatar da shi kuma akan Qur'ani da ibadar lokaci da ibadar zikiri ibadar lokaci shine kamar inda aka ce a lokacin ba Qur'ani da kanta ba ba fa kafin da aka ce kai auren ba cewa aka yi kai zikirai kamar ne kamar misali in an je wajen wajen wajen eh, lokacin ashirul hijja wannan kwanaki abin da aka fito shine wato yawaita kabarbarin da ba Allah ta'ala to wannan sai malamai suna cewa wannan ya ba bukatun Qur'ani a lokacin haka zalika yayin da ka tsinci kanka a wajen wajen rukuyi to ba kana Qur'ani da kai ba kaga wannan zikirai sun fi wannan kana Qur'ani da kai a wannan wajen to wannan ba a sahihe yake ba to amma dai in dai sai ana nan sadan adin da ake zaune mutum zai yi zikiri ga wannan ga wannan sai ya zaɓi Qur'ani wannan shine ya karɓa da insha Allah sai zaka albabu salih ko da yawa abin shi karshe a to sai adam hamdu bala ala jurri yana yi Eh, yana yi to za mu tashi ne na ولا محمد قال حدثنا ابو محمد ايضا قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا to أبي wani shi abu abu muhammad shi duk duk shi ne rawu ya tafi kitabu ne wanda bai ruwaito ruwaya قال حدثنا الحسين شين حسين دي الأجر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء وقيس ابن سعد عطاء شين عطاء ابن أبي رباح قيس ابن سعد يعني بس من ين المدري لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا سوما آه ba shi ne ba to ita harar ne insha Allah wa an mujahid daga mujahid ibn jabr fi qawli ta'ala fadan Allah ta'ala yatlunahu haqqa tilawatihi suna karatun qur'ani sun tantan karanta shi qala yace mujahid ya'maluna bihi haqqa amalihi suna yin aiki da qur'ani tantan aiki da shi karatun qur'ani rera qur'ani din ba shi ya kai babban kadai ba aiki da shi wannan ba wai yana ce maka wai karatun qur'ani din ba shi shi ma ba tantan karatun da shi wani amma yana sanin ina maka cewa kuma karatu din ba zai maka amfani ba sai in ka yi aiki da shi sai ka bibice shi da aiki آه، أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد الإمام قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضريشي محمد بن خازن الضرير قال حدثنا عبد رب عبد ربي عبد ربي بن أيمن عن عطاء عطاء قال القرآن عبر قرآني وأزيني إنما القرآن عبر للي قرآني وأزيني قرآني وأزيني إذنا ce in an karanta ya kamata a gan shi alaman Qur'anin tare da kai duk in ka karanta Qur'ani ya kamata a ga alaman sa a ga zikirai kana yi ba kamar da zaka yanzu mutane wasu ɗalibai ilimi suna yi ba wani ɗalibin ilimi kai da kaje ka karanta shi ani ya zo ya ce malam da Allah idan an an haɗa sallar musalla me ake yi ka gaya musu yaji yayi malam da Allah man tashi za a yi za a yi kiyamu lalle ake yaji yayi wani ya je ya yi shi mai neman falala ya zo wurin ka ya ka ba shi falala ya je na yi amma kan kuma kuma sai ka wanta abin ka sai kai kamar ma ubangiji ya ya yarje maka ba daidai bane gaskiya a ita ibada tana ta- tana taimako wajen zuciyarka ya kare idan ba zuciyarka ya zama ya- ya kare da an ga maka gaskiya shi da yawo gaggara da yawa sai a sai ka ba ka- an yi ka mutu wa'azi ne nan da ne ce ya karba ko ba da karba ba zai iya maka magana ba amma kana mun tsara ilimi sai ga yana kirkir da ido ya ce shi ya karba ba shi to ai ya mutu shi mutu shi ya bu- ta bushe baya izi baya addini baya da gaskiyan nan sai ga yana ganin kaman gaskiyan aiki ne na su su malam ya ushi su da ba ba malamai ne ba mu da muke malamai ba sai mu ba ne ta kuma fushi kuma wani abu da ba na fushi mai dinga fushi duk sai mun gyara wallahi wani abubuwan da ɗaliban ilimi yanzu suke yi irin wannan abubuwa ne da ya kamata a ce mun mun gyara su ɗabi'a kyakkyawa dole wani abu ne mai yi ba ce wai wai za ka rabu da halittar ubangiji ya halice ka da shi ba ni idan ubangiji ya yi fushi ya yi da fushi dole a haƙuri da fushi na in ubangiji yayin da zafi idan umar yake dole ya haƙuri da wannan in ubangiji yayin da kaushi in ubangiji yayin da ɗan kamfan hannu ya ban da alkhairi a cikin magabata akwai da aka haife shi ba shi da yalwar sakin hannu da aka ji ba shi da yalwar sakin hannu akwai wannan ake wa kana bakhila ita ne farwaci da ba abin da ake bukata yayin da kan da addini sai ka faɗa ma kanka sai ka samu wannan har jama'a su gane cewa hakuri ba ɗabi'a ka bane amma kana matsa ma kanka sai kai hakuri kamar da Umar ke yi ya tashi wani ya ɓata mishi da doka a kan shi sai aka ce khudh al-afwa wa amr bil urfi wa ard al jahilin shikenan dama kana waqafa ala kitabillah shikenan sai tsaya ya hakura aga wannan ya matsa kan shi sai da yi kuma to wannan abu da ake bukata kenan malamin ilimi mumi to amma kuma zai ga abin yana abin ba samu yadda ake bukata qala muhammad ibn husayn al-ajiri yake cewa wa qabla an azkura akhlaqa ahli al-quran kafa idan kafa in ambata maka dabi'u na masara qur'ani وما ينبغي لهم ان يتادبوا به da abin da yake wajibi ne yawa kamata su ladabtu da shi azkuru fadla hamatul qur'an zan gaya maka fallan ma warayen qur'ani tukuna liyarghabu fi tilawati saboda su kudaitu wajen su karanta alqur'ani din wal amal bihi kuma su yi aiki da qur'ani wat tawadu kuma su yi tawalu liman ta'allamu minhu da wanda suka koyi qur'ani daga wajen su aw allamuhu ko kuma ga wanda kuma suka koyi da qur'ani din suka koyar musu da qur'ani din su yi tawalu su girmama su girmama wanda ya cancanta da su sai mu dace ma fadl alhamdu qur'an ko kar mu tunda mun dokan babi da ayi kadan na sai muqaddima na fi usul tafsir ibn taymiyyah ibn tabi'a ya yi mana babi ya yi mana babi a a a a da nake cewa wata sabani tsakanin magabatan sabani ne kadan sai ya yi magana a kan za mu tashi ne to zai yi magana a kan cewa sunayen ubangiji sunayen ubangiji duka suna nuni zuwa ga sunansa suna kuma nuni zuwa ga wata ma'ana ta wannan suna inda sifa shi ne ke cewa su ɗaura kowane sunan ubangiji in ka ce allahu suna ne da yake nuni zuwa ga zatin ubangiji wato in ka ce allahu zai amsa kamar kai ne in aka ce maka zaidu za ka amsa in ka ce ahmad za ka amsa an sana san da ni ake yi to ka gani ina iya ce ma wani mahmud ko muhammad ya zama suna ne na kiranye in an kira shi yana amsawa amma ya zama shi ɗabi'ansa bai ɗauki wannan sufan sunan ba ya zama muhammad ne amma muzamman ne shakushe ne ba shayaba ba ba ne ba yabo ne zaka bai kushe shi zaka yi wannan shine muzamman to shi in ka ce allahu suna ne da in ka ce allahu zai amsa kana nuni zuwa ga zatin ubangiji in shi kansa sannan kuma yana da ma'ana ma'ana ta uluhiyya cancanta ubangiji da bauta sannan kuma yana da sifa ta uluhiyya ita kanta to wannan shine abin da yake yake magana da haka kowace kowace suna yana tare da sufa da ma'anar sufa din a sunayen ubangiji sabanin sunayen yan adam kana iya ganin wani sunan shi sunan shi tawilo amma shi qasirun haka shi wannan an yi shi ne kawai dan kiran dan kira dan alamiya ba dan wai ya dake wani sufa na sunan ba eh ce shi malaki ta to wannan haka sunayen ubangiji suke sunayen ubangiji duka a'lamun ne sifatun ne a'lam ne sunayen kiranye ne sifatun ne kuma sifofi ne wa wani an karatu shine zai isi tsiradi isi tsiradi shine ka dan fita daga mawdu'in da kake magana zai isi tsiradi ya dan fita kadan yanzu wannan ba ai ai fita ce kadan sai da masa in ya ga dama sai ya fita ta mai yawa wa wani an karatu dalalatul asma dalalatul asma'i ala sifati duk wanda yayi inkari ce sunayen ubangiji ba sa nuni zuwa ga sifansa kawai dai sunaye na Allahu inda kace Allahu arhamanu arrahim inda kace zaidu amru ne kawai sai ba su da ma'ana to duk wanda ya inkari cewa sunayen ubangiji ba sa nuni zuwa ga sifansa bi mai da ibrahim daga cikin wanda ce danganta kansa da zahiriya fa qawlu fadansa maganarsa min min jinsi qulatul batiniya al qaramida ya daga cikin jinsin ba shi a batiniya qaramida mulhidan nan masu masu ma Allah ta'ala ilhadi akan komai ba qaramida kusan su a wajen su suna iya alatar da wasu bayan Allah ba qaramida shi ne nan yake magana allazi ne kuna wanda suke cewa la yuqalu huwa hayy wala laysa bi hayy suke cewa ubangiji ba a cewa ubangiji a raye yake kuma ba ba kuma ba kuma ba a raye yake ba to kaje wata magana haka ubangiji ba za ka ce shi in ka ce ubangiji alqadiru yace alqadiru bila qudra as-sami'u bila sam'i ka ka ce shi sami'un ne kaka ce kuma shi ba sami'un bane to shi me yake kaga za ka fita ta ba sai a ce ka ce Allahu ne ka kuma ka ce shi ba Allahu bane to ai kaga a bayan Allah shi ba sunayen suka ce shi wai sunayen kwallon ba za su ce ga ba ubangiji wannan sunan ba saboda suna ne wanda yake in ka ce mishi alhayyu to bai zama alhayyu ba sai idan yana zai dauki rayuwa da mutuwa da haka ubangiji shi bai zai dauka mutuwa to shi ba ya cikin hayyu ba ya cikin ba hayyu ba shi to shi shi ba makhluqi ba shi ba ba ba alkhaliqu ba sai ayyuka ga abiya lalace kuma ai ko yana ba alkhaliqu ko makhluq shi kuma alhayyu sura ta kamala rayuwa rayuwa sura ta kamala sai aka ubangiji shi da kansa ya ce maka shi alhayyu amma ku ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum da ma ga da suka faɗa su bal yanfuna anhu naqibain su suna duk abu da yake yana da opposite wa juna suna kowane ubangiji kishiyan abubuwa guda biyu shi kishiyan juna za su tabbatar da kishiyan da kuma shi ma ɗayan kishiyan kishiya in sun ce alhayyu sai su ce mutu wa hayyu ba da kuma almautu ne kuma sai almautu kuma ba ba yi almautu shi ba almautu shi ba almaidu bane kuma shi ba alhaji bane to shi ne shi shi ba koya bane kenan abin akwai akwai akwai cin karo da juna ko tufka da warwara a to su kuma sai aka samu su kuma wasu mutane kuma su kuma kamar su ahlul zahir da su mu'tazila su sai su ce sami'u ne sai tabbatar mishi da suna amma kuma ba tabbatar mishi sifan ba inda nake ai kun kun Allah sai a wani bangare kuma ko kaga wannan kuma kaga kamar ra'ayi inda haka zahiri kenan fa ina so zahiri yana da yana da bidowi sosai malami ne dai da yake yana kan hadisi yana kuma sunna amma dai yana da bid'a za ku ji wani lokaci ana cewa jahmi ne to yana da tabi'a ta jahmiya sosan gaske shi a wajen sa suna ubangiji a'lam ne ba su fasa wato ubangiji as-sami'u al-basiru al-alimu wannan baya nuni zuwa ga sifa ta al'ilmu suna ne kawai na kirage aka kira ubangiji da shi suna yasa ne wannan ba shi da ba ba sifa ba babu sifa da aka ce al'ilmu ya da sifa ta al'ilmu ba al'alimu da wajiri ne ba fa ina wulayat al-qaram wa al-batiniya saboda su waɗannan ɗan qaram da ɗan batiniya din la yankiruna isman huwa alamun mahd ba sa yi inkarin wani suna wanda yake shi suna ne na kiranye karara kalmubmarati suka mashi su kaman mubmarai mubmarai kan shi ma alamun ne ma'af huwa ai bayani daga cikin abin da malaman da suke cewa alam ne ba wa ina ba yin kiru ma fi asma'il husna min sifatil ithbati su abin da ya dame su suna inkarin abin da ke cikin sunayen ubangiji na sufin sufin sufin da ake tabbatar masa da su idan ka ce al-basiru ai akwai sifata al-basar to su suna inkarin wannan ne don haka shi wannan ne yasa suke cewa to shi ba kaza ba shi ba kaza ba kuma kamar wafaqahu ba ala maqsudihi duk wanda ya dace da su akan wannan maqsudin kana ma da'awahu al-ghulu ma da'awahu al-ghulu wa fiddahi didda da'awarsa da yayi na wuce gwara ida a zahirin zahirin cin shi kansa muwafiqan yayi daidai da quratul batiniya da wanda suka zura a cikin masu bid'a batiniya fi zalika a wannan babi da walaysa hadha mawdu'a basu zalika amma dai ba nan da wajen wajen shi da bayani akan wannan ba ba nan bari a can wani tamu mun bayyana wannan maganar ran kawai ya ba ya tafi kanta ne ya wuce wa inna bal maqsudu ni abin da nake nufi anan anna kullu ismin min asma'ihi dukkan wani suna daga cikin sunayen ubangiji yadullu ala zati to yana nuni akan zatin ubangiji wa alamatihi ma fil ism min sifati kuma yana nuni zuwa ga abin da wannan sunan nasa ya kunsa na sifa wa yadullu aiwa ala sifa allati fil ism al-akhar bi tariqi al-luzumi kuma yana nuni zuwa ga wato ɗayan sufan da ba ta ubangiji ba wata take wata sufa ce tashi ko wani suna ne lafi wanda ba wannan sunan ba amma ta tariqin luzum wannan kaga ya faɗa maka wasu wani abu guda uku da malamin malamin mamaki suke maganar sa akwai wato dilala dilatu wannan mutabaka malaman da isa da wani abu da suke cewa akwai dilalatu mubabaka da dilalatu tabammun da dilatul luzum dilatul muqabaqa shine ya zama idan ka faɗa abu to ya dace ya yi tsatsabaka ma'ana ku ya dace da ma'anar abin da ka sa masa kai ka sa mishi sunan sani in zai ne ka zo ka sami shi zai ne ya ya kusan dukkan ma'anar ya ɗauka na wannan suna ɗin tabammun shine zama ya ƙunshi wani kaso na ma'anar sifa ɗin alluzum ya zama ya kunshi wani abu wanda ba ya cikin dilalan lafazin amma dai ta fuskar lulum in an ce maka akwai wannan to za ka ce akwai shi yanzu mu ɗauka kamar sunan ubangiji da ɗan ibn yake magana idan ka ce sunan Allahu to an ɗaukin mutabaka yana nuni zuwa ga zatin ubangiji yana nuni zuwa ga zatin ubangiji kamar yadda ni ma in ka ce Ahmad zan amsa yana nuni zuwa ga zati na saboda suna na Ahmad an sa ni a alamun ni ala zati to Allah kuma alamun ne ala zatul aliyya zuwa ga ubangiji madaukaki kuma haka al-alimu haka al-khallaqu haka ar-rahmanu haka ar-rahimu dukkan wannan dilala ce mutabaqa a matsayin sunayen da ake kiran ubangiji da su akwai dilala tabammun kowane suna kuma akwai wata sufa ke bantacciya da yake banta wanda ragowar dan uwansa na sunan shi bai kunsa ba to yanzu kamar sifa ta ar-rahman ta kunshi suna na ar-rahman ya kunshi ar-rahma suna na al-alim ya kunshi al-ilm kaga al-ilm da ar-rahma daban to amma kuma an tsabiqin nuzum sifa ta ar-rahma sunan ar-rahman zai kunshi suna na al-alim an tsabiqin nuzum kuma zai zai dauko wannan saboda in misali in ka zo ka ce in ka zo ka ce sunan ubangiji al-khallaq mai halitta sai mace to kaga ya kunshi dilala ce ala zati wato sunan ubangiji al-khallaq an kira shi zai amsa sannan kuma ya kunshi sifa ta al-khalq halitta sannan kuma duk mai halitta ba zai yi halitta ba sai ya zama gwani sai ya zama mai karfi dan haka kaga ya dauko sunansa na al-qawiyyu ya dauko sunansa na al-khabiru ya dauko sunansa na al-alimu amma mai an dariqin luzum saboda ba zai yi halitta ba sai da wannan abubuwa sai da wannan sunufin wani shi abin shi ibn tabiya yake magana Allah ta an gane yawwa wa kadhalika asma'un nabi haka sunayen annabi مثل محمد كمان محمد da Ahmad da Al-Mahi da Al-Hashir da Al-Aqib wanda ga duk sunaye ne wanda yake suna ne wanda yake suna da ya dace da asalin sifa ta shi ma'aiki din ce Muhammad to shi suna ne wanda yake nuni in ka ce Muhammad zai amsa sannan kuma sunan manzon Allah na wato sifata alhamdu yana tare da sifar maza Allah sifatul mahamid yana tare da maza Allah haka ahmad haka almahi haka alhashib alaqib wa haka zalika asma'ul qur'ani haka zalika sunayen qur'ani mithal qur'ani kaman qur'ani wal furqan da qur'ani saboda an taro ayoyin qur'ani a waje guda alqur'an kenan alfurqan saboda yana da tsakanin gaskiya da ƙarya alhuda saboda shi shari'a ne ashifa albayan alkitab saboda haka kowanne wa misal zalika da abin da ya kama da wanda zaka ya kunshi sunan da in kace alquran sai a baka qur'ani in kuma kace qur'anin to me ma'anar qur'anin saboda ka karo ayoyi saboda kaza saboda kaza sai aya ga ya dace da ma'anar wannan abin da aka mishi wannan sunan amma ana iya zuwa kaza wani an samu shi sunan kaza ba shi mai da wata ma'ana amma damuna damuna to wata kila wani ya ce ruwan sama ko saboda kyauta ko wani abu amma za ka kuma kamar ba shi da ma'ana akwai sunan za ka kusan ba shi da ma'ana ba shi da ma'ana komai kawai dai a yi ne dan a kira dan a kira shi eh misali a cewa a samu mutum huhu haka kaga mai ba'adan sa ko hutawa ba zai yi ba eh to mu karasa idan kana maqsud wannan ibn tabiya ya an fara magana ba tsauri in ba gane ba sai mu kuma mu ba hankali mu kwana nan eh sai mu kwana ibn tabiya ai haka yake shi shi sai ai hakuri da shi in ta kama in an jayi muraja'a ba a gane ba sai mu zo mu kara bayani ya ya rashin mantiki ne shi yana ga a nan a nan muka sa mantiki da abin yi nisa ba muka da dawo da shi farko idan mara kamar mara kallon shiga littafansa wannan kaga ya kuma gaskiya wannan babu bangaren mantikin a wannan babu babu yi da ake bukatarsa musamman wajen asma'ullahi wa sifatu ko da kaje kun je kullu al-qawaid al-muflah na ibnu isaimin za ku ga shi ma da wannan yayi bayanin المطابقة تضمن اللزوم في كتاب الزهد كو saboda haka sai sai a yi murajan shi idan an ga akwai wani abu da ya ɗaya labu sai mu ƙarin bayanin sa insha Allah wannan duk abin da yasa ya kawo wa dan saboda wai sabani da ake samu tsakanin magabata kar ka zo ka ga wani yaro ya fassara wata aya da abin da yake idan ana iya samun fassarar malamai iri uku ko dai ya zama ya fassara maka da abin da ya karɓa maka wato alfabal aya kwabo da kwabo duka da lafazin aya da fassarar da ya dace kini da kini a wani ba da ishkarinsa ko kuma yana ba ya kawo maka ne an gari su ba maka ba ya kawo maka ne an gari su taban mu wani kaso ne na ayin ya gaya maka ya wani bangare na ma'anar ayin ya gaya maka ba duka ba ko kuma ya gaya maka an gari su luzum ne ba wai asalin dilalan alfazul ayan ba ya nuna wani abin da fasara amma ya gaya maka an gari su luzum kamar da muka ce sufa na alkhalla wato suna ubangiji alkhallaqu يستلزم أن يكون قويا أن يكون قديرا أن يكون خبيرا أن يكون عليما saboda haka idan ka zo aka ce alkhallaq anan wani ya ce alalim ya yi daidai to saboda haka wajen fasara shi ma idan ka ga wani ya kawo ka fasara an da rufin luzum to ne ya yi daidai ya yi daidai sai dai idan ya kawo an da rufin luzum yana kokarin ya kore asalin sifa din kuma ko asalin ma'anar baki da to yana ko ba za a amsa masa ba na'am sai harfu dal كتاب الزهد كتاب الزهد kusan mun na na ƙara bincikawa na faɗa muku cewa kitabu zuwa din kusan da abin da a wasu daga cikin abubuwan da aka faɗa a ciki na nuzulin to da aka same su a ɗan maganganu da ake rubutawa daga shi Aliyu Zain al-Abidin Aliyu ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib amma wannan a zuba haka ba shi yayi ba kusan ana magana daga nan Kano ne da ƴan Kebbi haka da suka haɗu suka wasu ya ɗan bai suka su a kasan mu wani lokaci kasan kasan mu mun iya wanda mutum sai wani bulgabi sai zai sa sunan shi ba wannan waken da waken su ne ba wai wake ne da shi na shi zai da abin din ba ya zama zama mu a wannan mai tuka a gari yana aka samu ta za ka shawo ya ka ce a kawo kuma kasan waje a kawo kuma sai ana saboda haka kusan ta zamanin ko dan kyabi ne da dan kano nan aka ce da dare da waye da sauransu wani fata ne zan zo muku da asalin asalin tadikin magana da yanda take في حرف الدال أخي قد طال لبثك في الفساد وبئس الزاد زادك للمعاد صبا منك الفؤاد فلم تزق وحدت إلى متابعة الرقاد وقالتك المعاصي حيث شاءت فألفتك امرأ سلس القياد لقد نوديت للترحال فاسمع ولا تتص ولا تتصاممن عن المنادي كفاك مشيب رأسك من نذيري وغالبا وغالب لونه لون السواد yace akhi ya kai dan uwana qad qala lubtuka fil fasadi wato zamanka da kai da wanzuwanka da kai a cikin banna fa ya tsawaita kai ba za ka dau izina bane wa bi isa zadu fir da wannan wato guzi da kai zaduka lil ma'adi guzurinka da kai wajen komawanka zuwa ga Allah guzuri na mummuna aiki guzi na ƙarya guzi na ƙin aikin kirki ba ka yi bauta ma Allah shi ne bi isa zadu zadu ka lil ma'adi saba minka fu'adu zuciyanka ya karkata ya narke cikin son zuciya falam tuziku ka kiyarda ka karkato shi zuwa ga abin da yake daidai ai falam minhu ila sawabi ka ki dawo da shi zuwa ga daidai wa hutta ka karkata ila mutaba'atir ruqadi wajen bin bacci da kasala ka yin ibada arruqat daga raqada yarqudu ruqadan arruqad kuma sune kamar kamar wato jam'in abin na arraqid da na hujja ban sani ba ko lugha ce amma daga hada ya tsibu haida ne da ce wa hitta to ban sani ba ko lugha ce da su ce wa hutta haka suka yi suka yi suka suka da haka na ku yi gogon shi ba yanzu hada ya hidu shi ne mala ya milu hada ya hidu haida inda ya zai zama hitta a wuce wa hutta ba sani ba akwai hada ya hudu sai a duba wa qalat kal ma'asi sa'a ma Allah da kake yi sai ta maka labora haifu sha'a inda ta ga dama kai kuma ta yi ta ita ce direba saban Allah ta haka sabon Allah na kuma zama ka haru sabon Allah kuma duk ko ina ta tafi fa alfatka sai sabon Allah ya same ka imra'an kai wani mutumi ne salsal qiyari mai sauƙin sallamawa sauƙin sallamawa sabon Allah ka iya da kai ka ce kai baka bujure kai ba za ka yi sabon Allah ba laqad nudita haƙiƙa wallahi fa an kiraye ka hali cewa ka shirya matafiya da za ka yi kiyama fasma ka saurara wala ta ta sama manna karkar maka kurumce a anil munadi gabarin kiran mai kiran nan ka ji amsa mishi karka haka ka faka mashibu ra'sika min nadiri ya isan maka furfura da ka fara gani a kanka a matsayin gargadi a wannan ya ishe gargadi da alamar cewa wato rayuwa ta ba tafiya wa ghalaba launuhu launin launin wato furfuran da ya fara fitowa a gashinka ya yi gore ya yi rinjayi ya yi fada da bakin gashin har sai da ya rinjaye shi launin fasadi sai da ya rinjaye launin sawadi bakin launi din ya rinjaye shi ya zama shi yanzu ake gani ba farin ake gani amma duk da kan kana yin tambaye ne to ne ya kamata kai wannan ka ka kula da kanka wannan kaga shi yana yi ma wanda ya tsufa amma duk wanda ubangiji ya bashi tsayi ta mishi lokuta ya bashi tun daga lokacin da ubangiji ya halice shi har lokacin da kan shekara ashirin to ya bashi kuwa har lokacin shekara ashirin akalla ya shekara shekara ya balaga to shekara biyu an ubangiji ya ya gashi ta mishi kuma to bane kuma wanda ya kai shekara talatin kuma amma da ai shi aka bashi dama kuma bane wanda kai arba'in bane wanda kai hamsin ai wanda an bashi dama an bashi dama nazir ya zo masa ne gargaɗi ya zo masa idan harfin zaji Allah kiyaye mu wannan zafiran ma ya zama wahitta amma dai lura larabci ba a yi mishi shigirmi sai a ji a duba ko a ga ya halatta sai da sai ku sai ku bincika ku gani wani lafazin ya kawo shi in daga wahada ko in ka ce wahitta din kuma kuma baitin ba zai ba zai kare ba bajin ba zai karya ba wa haita ya yi daga hada ya haidu haida daga haidan mun yi ko to masha Allah to abin da muka da Allah ba mu lada abin da muka sanar tana ya kai mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الا تلا بيان بك من الخير الا تلا بك من بك الشر الا تلا يا قومنا امنتي a wannan kasa ina قومنا امنتي a wannan kasa الا تلا shara mana shugabanni na gari ana za mana shugabanni na gari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin masha Allah masha Allah